رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني bayan haka assalamu alaikum warahmatullah a ina muka tsaya wannan al-ismu darabani ko to bismillah wannan shine darasi na nawa kenan darasi na 20 cikin littafin mu شرح قطر المدى وبل الصدى لابن هشام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الاسم ضربان النكرة وما وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس ومعرفة وهي ستة الضمير وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب وهو إما مستتر المقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وهو وإياي ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء في من سليه بمرجوهية وظننتكه أو كنته برجحان
ممتاز wato abin da zai tashi yau zai magana a kan kasancewar suna ya kasu kashi biyu kasancewar suna ya kasu kashi biyu suna ya kasu kashi biyu kashi na farko na kira kashi na biyu ma'arifa wannan shine babban unwa ne wato kullum a cikin larabci ko a cikin nahau kashe-kashen kalmomi ana kallonsa ne ta ɓangare daban-daban ka yanzu idan aka tambaye ka ila kam kismin yan kasimin ismu ba za ka iya bada amsa kai tsaye ba sai ka tambaya bi ayi itibar idan kan ce min haythul ifrad aw al jam to kaga nan gurin yan kasim ila kam la thalathati aqsam mufrad wa musanna wa jam to idan an ce min haythu ta'rif wa ghairihi sai ka ce yan kasim ila kam la kasmain ma'rifatun wani kira ina fata an fahimta idan an ce ko min hasa tarkib wal ifrad nan gurin ma yanqasimu ila qismain imma an yakuna mufradan wa imma an yakuna murakkaban mufrad ka zaid murakkab ka abdullah risaba qarnaha wa ila akhirih wa na dai dole kafin mutum ya iya bada ansa ya kamata ya lura da me zai yi izna kafin ya bada ansa shin zai yi izna ne da kaza ko zai yi izna ne da kaza al ismu darbani الاسم ضرباني لكن ضرباني أنا نفهم نوعان الضرب العربي هنا ضرب معنى النوع أنغانيكو كما يدى الضرب هنا نفهم الرجل القوي الشجاع طرفة من الأول كتاب أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوكد يعني أنا الرجل الضرب يعني الشجاع القوي الباسل الذي لا يخشى أحدا من الناس الضرب كما النوع الاسم ضربان نكرة وهو ما شاء في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس wannan shine suna na farko na kira idan an ce meye na kira kuma shine ma sha a fi jinsin duk abin da ya yadu a cikin jinsi a cikin jinsi jinsi ita ce kalma da ta tara dangi masu yawa karkashinta yanzu idan ka ce ɗalibai ɗalibta jinsi ne amma akwai ɗalibai 'yan arabiya akwai ɗalibai 'yan boko akwai ɗalibai masu karatun likitanci akwai masu karatun injiniyanci a 'yan arabiya akwai masu karanta larabci kadai akwai masu karanta islamic studies a masu islamic studies a cikinsu akwai masu hadisi a cikinsu akwai masu tafsiri a cikinsu akwai mai takassus na fikihu akwai mai takassus na tarihi ko na sira dukkan su waɗannan da ya sunan ne ya haɗa su ɗalibai don haka idan ka ce na ga ɗalibi sunan ɗalibi ɗin ya shafi wanne kowane ɗaya daga cikin waɗancan anwa min talaba shine jins da haka idan an ce na kira shi na kira shi ne ma sha a fi jinsin duk abin da zai yaɗo a cikin jinsi wanda ya iya gaskatuwa akan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun jinsi idan na ce a'ati hadal kitaba taliban wannan littafin bayar da shi ga wani ɗalibi kaga ban iyakance ma kowane ɗalibi ba فكلمة طالب صادقة على جميع الطلاب الدارسين للعلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية ina fatan kun fahimta wannan jinsi din mawjud saman mai gashi akwai shi ka rajul domin kalmar rajul ta gaskatu akan kowa rajul tana gaskatuwa akan dukkan wani namiji mai hankali kuma a cikin bil'adama namiji kaga banda mace kenan mai hankali banda yaro karami a cikin bil'adama banda namiji cikin dawaki baka ce masa rajul ina fata an fahimta kaga wannan sha'i'un fi hadal jins hadal rajul sawa'un kana badawiyan kana hadariyan kana kabiran fi sinihi fi sinnihi kana mutawassat al-umri kana fi awail bulughihi al-muhim huwa rajul ina fata kun fahimta huwa abyad aswad ahmar hada shay'un akhar arabi ghayru arabi duka da rajul idan kace rajul هذه الكلمة تصدق على جميع ما ذكر إذا فهي شائعة في جنسها إذا نتي رأيت رجلا زي قد كتاكم قوة متم إذا نتي أعطي هذا الكتاب رجلا إذا نتي نادي رجلا كيف توجدون في نيتي كلاو ما تكرون الصفات قد أوكو سنت تلا أكان سكا أنت بقاتها ina fatan kun fahimta au muqaddar ko kuma jinsi wanda yake kaddara shi ake menene jinsi muqaddar ka shams shams jinsi ne amma kuma muqaddar don ya kamata duk jinsi ya kasance karkashin sa akwai ne anwa to amma shams guda ɗaya ce abin da yake so ya ce idan mun kalli kalimatu shams ma iya sa mata alif walla mu ce ashams ma iya ce mata kuma shamsun ba tare da alif da lam ba in mun sa mata alif da lam ta zama ma'arifa in mun cire alif da lam ta zama na kira amma na kira dinnan muƙaddara ce domin laisa lana illa shamsun wahidatun amma yuqaddar kad takun hunaka shumusun ukhra la na'rifuha fa nuqaddir anna fa nuqaddir hu jinsun idan hadha jinsun muqaddar amma rajul fa jinsun mawjud liwujud rijalin ma'dudin lakin shams jinsun muqaddar لأننا ما نرى شموسا أخرى وإنما نرى شمسة شمسا واحدة قد تتعدد وقد لا تتعدد لكننا لا نعرف إلا واحدة فنقدرها على أنها جنس دم لجواز تعددها لأن الله على ذلك قدير جاز أن تتعدد من قبل القادر الخالق وهو الله تعالى وإن كنا لا نرى إلا شمسا واحدة ina ba kun fahimta wannan da shi ne na kira wa ma'arifa na biyu shi ne ma'arifa wa hiya sitta معرفة guda shida ce akwai abdamir wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaib dan ma damir ya kasu kashi uku ko mai magana ko abokin magana ko wanda baya nan an gane ko shi ma dai bamiri ma'arifa ne don babu da kana magana kuma ka ce kai baka san kanka ba ko babu da kana mutum magana gashi a gaban ka kuma baka san shi ba dole akwai nau'in min al-ma'rifa ya annaka tukhatibuhu kaddara wani mutum ne baka taba ganin sa baka ce masa uridana asalaka ya ayyuha hadha ar-rajul aw ayyuha ar-rajul al-karim aw shay akhar ta'rifuhu lannaka law lam ta'rifuhu ma tukhatibuhu kaddara a gaban ka rago ne zaka yi masa wannan maganar ma'rifar ka cewa bi kaunihi insan huwa alladhi ja'alaka tukhatibuhu idan fa hunaka naw'un min al-ma'rifa mahma qallat wa in kanat al-ma'rifa hiya ala darajatin mutafawita ina fata mun fahimta mukhatab dan haka ma'arifa ne haka kuma al-ghaib shi ma ma'arifa ne dan baka san shi da baka san shi ba zaka jingina masa aiki ba ko ka ce ya zo ko ya tafi ko yayi kaza ina fata an fahimta wa huwa imma mustatirun kal muqaddar wujudan fi nahwi yaqumu wa naqumu aw jawaban fi nahwi zaid زيد يقوم أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه أو منفصل كأنا وهو وإياي دون ne magana ne akan me ubamiri bamiri da ya kaso kashi shida sai ya fara da kaso na farko cikin dama'ir shine me abin da nake so in ce kai ma'arifa ta kaso kashi shida sai ya fara da kaso sai ya fara da kaso na farko cikin ma'arifa shine me abamir to kuma ce shi damiri shine dukkan abin da yake nuni ga mai magana kamar ana ko al-mukhatab ka anta ko al-ghaib kamar me huwa an gane ko sannan shi kansa zamiri din imma mustatirun ko dai zanto zamiri ne mustatir kal muqaddar wujuban kamar wanda ake kaddara shi kaddarawa ta tilas fi nahwi aqumu idan ka ce aqumu wannan fi ne mudari'i ne marfu' li khuluhi min an-nasib wal jazm fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana wa naqumu haka idan ka ce naqumu فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن او جوازا ko kuma ya kasance mustatir ne amma ana kaddara shi ta hanyar ja'izci ya halatta ka kawo shi ya halatta ka shafe shi ya halatta ka kaddara shi ya halatta ka zo da shi kun gane fi nahwu zaidun yaqumu lokacin da kace zaidun yaqumu zaidun mubtada yaqumu fi'l mudari'i مرفوع لخلوه من الناصب والجازم وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على زيد والجملة الفعلية سدت مسد الخبر هذا الإعراب كده جملة فعلية يقوم هو سدت مسد الخبر هو في محل رفع الخبر في محل رفع الخبر to kaga lafazin ya kumu din nan idan ka ce zaidun ya kumu ya kumu din za ka kaddara fa'ili in ka gada ma ka zo da shi in ka gada ma ka kaddara shi wato damiri dai wanda yake mustatir yuqaddaru imma wujuban wa imma jawazan dan mu take cewa kan mu zango ana kaddara damiri al-mustatir wujuban ne a cikin dukkan fi'ili mudari'in da ya fara da a ta almutakallim ko na almu'azzim nafsahu aw almutakallim ma ghairihi ko ta ta khitab an gane ko duk fi'ili mudari'in da ya fara da wannan to fa'iluhu damirun mustatirun wujuban duk abin da ba wannan ba to kuma fa'iluhu damirun mustatirun jawazan lokacin da ka ce a kamar azhabu aqumu ajlisu anamu adkhulu akhruj dukkan wannan fa'iluhu damirun mutasawwim wujuban taqdiruhu ana haka idan ka ce najlis naqra nakhruj naktub nanam na'kul nashrab dukkan wannan fa'iluhu damirun mutasawwim wujuban taqdiruhu nahnu haka kuma dukkan fi'li mudari'i da ka wajjaha shi zuwa ga mutum ɗaya namiji ka wajjaha shi zuwa ga mutum ɗaya namiji tadkhulu taqra'u tanamu an gane ko tadkhulu takhruj taktub dukan wannan fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ko da ke ba wanda muke so in ce fi'il al-amr kai al-muwajjah ila amr ila wahid fi'il al-amr kamar in ce izhab iqra ijlis ba fi'il mudari ba fi'il al-amr wato fi'il mudari in ba zanto mawdu'un bi alhamza wa imma ba zanto mawdu'un bin nun dukan nan fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu imma ana fil awwal aw nahnu fil thani sai fi'il al-amr fi'il al-amr wanda aka umarci mutum ɗaya kuma namiji gashi a gabanka mutum ɗaya namiji ba mace ba kenan kamar izhab ikra ijlis dukkan wannan fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta banda wannan ragowar wurare fa'il din zai iya zantowa muqaddar zai iya zantowa kuma wato kaga taqdiruhu ya zama jaiz ne laysa biwajib amma a waɗannan wuraren guda uku taqdiruhu ya zama me wajib an gane ku shine ibn malik ya cewa min damir rafi ma yastatiru kaf'al uwafiq nabtabid iz tashkuru kaf'al uwafiq nabtabid iz tashkuru na'am hashi wancan fili mudari wanda zaka yi mutum da magana da shi wato sun zama gurare guda hudu kenan kaga amfanin har da kenan kaf'al wato kamar iqra ijlis dukkan fi'il al-amr al-mawjahu ila mufradin mudhakkar fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta idhhab anta iqra anta ijlis anta ina fata an fahimta uwafiq kaga uwafiqu ai fi'il al-amr ne ga mutum ɗaya wanda yake magana da kansa uwafiqu ukhalifu lanna al-muwafaqa ضدها المخالفة فهذاكم أذهب أقرأ لك فإنه ضمير مستتر مجمع تقريره أنا نغتبط كذا نغتبط ندخل نخرج ننام نقرأ نكتب لك فإنه ضمير مستتر مجمع تقريره نحن سيني كفأل وافد نغتبط iz tashkuru haka tashkuru anta kenan tadkhulu anta kenan takhruj anta kenan wannan anta din kaddara ta ake ba a fito da ita fili ina fata an fahimta ko da abokin zance ya ce da kai udkhul anta ukhruj anta yace yi min irabin wannan jumlar sai ka ce ukhruj fi'l al-amr mabniun ala sukun wa fa'iluhu damirun muttasilun wujuban taqdiruhu anta wa anta hadhihi al-malfuzatu biha ta'kidun wa tawkidun lil fa'il al-muqaddar ko da kaga anta din a fili to tawkidi ce na anta din dake da boye haka da ubangiji ta Allah ya ce ya adamu uskun anta وزوجك الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة aka ce uskun ai ya san da shi ake kalmar anta taukidi ne malamai suka ce zuwa da taukidi a nan gurin dan a yi atafin wa zaujuka dan ba zai yi a yi atafin suna na zahiri ba akan zamiri muqaddar da an ce uskun wa zaujuka aljanna larabcin bai ba uskun wa zaujuka ma'ana uskun zauna mun kaddara anta sai kuma muka atafin wa zaujuka akai to ba zai yi mun adafin suna na zahiri akan bamiri wanda yake mustatir to amma da muka yi taukidin shi bamirin mustatir din kaga wajen taukidi ba mun kawo kalma zahira ba to sai ne adafin az-zahir al-zahir kun anta wa zawjukal janna wala ma manta muka fara karatu da kai ai kai dama daga san ta satin ka sallama kanka manta ne amma tunda na tuno kuma dole ka tafi tunda wannan muna cikin karatu ka tashi kai tafiyar ka dukkan muna da gaggawa ni kai na a lokacin ma ban da lafiya a wannan ranar ma ban da lafiya amma na fito amma kai kana gaggawa ka tashi ka tafi haka daga yau ban ganka bane tun azu da na ganka tun azu da baka zauna ba a'a ba da yanzu ba kuma ai uzurin a wannan lokaci ya kamata ka faɗa min shi ba a yanzu ba amma ai karshen mulakanci da ɗalibi bai malamin sa kenan yana cikin karatu ya tashi ya tafi abin nufi ban damu da karatun ka ba ko kai ko kar kai kuma ni ina da lokacin da ba zan bari ba lokaci na yafi naka tsada yafi naka kima abin da zan je in yi yafi wanda kake mun kima da daraja to wanda ya baka haka baya da amfani ya ci gaba da zuwa karatun ka kar ma ka bata lokaci ba zan ba saurare ka ba tsakani da Allah kenan ina faɗa ma gaskiya ba zai yi ba to da kyau kaga yace wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban damiri ko dai dan zo mustatir ne kamar wanda ake kaddara shi ta hanyar wajibi kan hawi fi nahwi aqumu wa naqumu aw jawazan fi nahwi zaidun yaqumu aw baris ko damiri ya zanto me baris wanda yake a bayyane وهو إما متصلا الضمير البارز كودي إذا أنتو ضميري ني متصل كتاء قمت كما تاء عندك تكين قمت وأن تو دين أو ضميري ني وكافي أكرمك ده كاف عندك تكين أكرمك أصلا فعل أكرم كاء دين شيء ضميري وهاء غلامه كمر هاء عندك تكين غلامه نظرت إلى غلامه لقيت بغلامه مثلا an gane ko aw munfasil ko ya zanto me dhamiri munfasil ma'ana ko ya zanto muttasil ko ya zanto munfasil shi munfasil din ka ana kamar ana dhamiri ne munfasil wa huwa da kuma huwa wa iyaya da kuma iyaya wala fasla ma'a imkanil wasli wala fasla ma'a imkanil wasli wato bai halatta ba kamar yadda dhamiri ya zanto kamar yadda dhamiri ya zanto munfasil in akwai yiwuwar ya zanto muttasil akwai waɗansu wuraren da ka iya kawo bamiri muttasil ka iya kawo shi kuma ya zanto munfasil an gane ko to shine ke cewa wala fasla ma imkanil wasli illa fi nahwil ha'i min salnihi sai dai a wurare irin su salnihi an gane ko bi marzuhiyya amma shi ma kalami ne zance ne marzuh abin nufi cikin salnihi ka iya cewa salnihi ka iya cewa salni iyahu kaga anan laka an tati bil damir al muttasil wa laka an tati bihi al munfasil to yace irin su salnihi wuri ne da ka iya kawo damiri muttasil in ka ga dama kuma ka ce salni iyahu yace to ya halatta a kawo salnihi amma bi marjuhiyya kun gane ko wa zanantukahu wa kuntahu bi rujuhanin zanantukahu ka iya cewa zanantuka iyahu ka iya cewa zanantukahu ka iya cewa kuntahu ka iya cewa kunta iyahu an gane ko to a nan gurin wato ta hanyar rajihin magana shine abin da ya kawo din a nan gurin dai in muna so mu fahimta sai mun shiga sharhi amma kafin mu shiga sharhi zana abun akan allo kila zai dan fito da wani abu fili kun gane ai duka gaba ɗaya yana magana akan damiri ne kafin ya shiga sauran ma'arif abdamir sai ya kasa su kashi biyu ko shine imame wa imame yawwa yace imma huwa ma dalla ala mutakallim aw khatiban aw ghaibin huwa imma mustatirin ka gani na farko mustatir na biyu kuma me bariz to kuma zai sake kasa shi shi bariz din wa huwa imma muttasilun aw munfasil kaga shi kansa bariz ya kasu kashi nawa biyu akwai muttasil akwai kuma munfasil ina fata an fahimta to a cikin wannan muttasil da munfasil shine sai kawo abin da yake cewa wala fasla ma imkani babu yanda za a yi ka kawo bamiri munfasil a wurin da ka iya kawo muttasil an gane ko to karkasa shi zuwa wannan gida ma'ana da kaji an ce muttasil ko al-munfasil dama ka san bamiri ne ne bariz amma da kaji an ce mustatir shi babu wani kisma karkashin su cewa ko ya zama muttasil ko ya zama muttasil dama shi muttasil ne a boye yake abin da ke boye ko ya za a ka gane cewa a rabe yake ko a haɗe yake dama a boye yake gaba da shi ina fata an fahimta shi a nan gurin almustatir sai dai ya kasu zuwa wata kisma din ko ya kasu zuwa ga na mutum ɗaya namiji ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ina fata an fahimta amma dai bariz bayan kasancewarsa ko muttasil ko ya zanto me munfasil to akwai wani kasan da zai iya zama amma ba na so in kawo shi cikin nan gurin dan kare rikita mu kyale shi da haka ina fata an fahimta to duk waɗannan ababen da ya faɗa yanzu a dunkule sharhi shine zai fito da su filla filla yadda zamu iya gane su na'am yawwa je mustatir imma ya zanto um wujuban ko ya zanto wajibul istikar wajib الاستتار ko zanto ne ja'izul istitar jamil jiddan ina fata an fahimta wajibul istitar da kuma ne ja'izul istitar kaga kasa kasan kenan ala kulli hal sawfa yattabash fi sharh insha Allah mu karanta
ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها فأما النكرة فهي عبارة عما شاء من جنس موجود أو مقدر فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا جميل فكلما yace shi suna bi hasbi tankir wa ta'rif ya kasu kashi biyu kaga abin da nake faɗa maka dole idan mutum ya ce maka ila kam qismun yan qismul ism sai ka ce min ayil min ayil haysiyat an gane ko bi ayi itibar idan ta bi hasbi tankir wa ta'rif to kaga lokacin ka san me yake nufi ya kasu kashi biyu nakira wa hiya al-asl wa li hadha qaddamtuha wa ma'rifa wa hiya al-far'u wa li hadha akhartuha nakira wato kullum ana kirga nakira ita ce asali na ma'arifa ta zama mai nata reshenta da haka kuma ana fara gabatar da asali ne kafin me kafin reshe fa amma nakira fa hiya ibaratun amma sha'a fi jinsin mawjudin aw muqaddar fal awwal ka rajulin fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan ناطقا ذكرا نكرة abin da nakira ke nunawa shine dukkan kalma da ta yaɗu a cikin wani jinsi wannan jinsin akwai shi samamme ne ko kaddara masa samuwa ake kamar kalmar rajul kalmar rajul an sanya ta ne a cikin larabci liddalala ala hayawan natiq zakar dukkan ba dukkan abin da yake hayawan ba sai wanda yake natiq ba dukkan natiq ba sai wanda yake me zakar ina fata an fahimta to kaga da kace rajul ta shafi dukkan namiji wato wanda yake kuma wato ainihin cikin bil adama kenan fa kullama wujida fa kullama wujida min hadha al-jins min hadha al-jins واحد فهذا الاسم صادق عليه جميل duk lokacin da aka samu mutum daya a cikin abin da yake hayawan natiq zakar to wannan sunan ya gaskato akan sa
والثاني كشمس فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسق ظهوره وجود الليل فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها مم.
فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر وإنما وضع وضع أسماء الأجناس jamil daga nan gudun sai jinsi wanda yake muqaddari jinsi wanda yake muqaddari shine yace ka shams fa innaha mawdu'atun lima kana kawkaban nahariyan kalmar shams an sanya ta ne don ta yi nuni akan wani tauraro da yake fitowa a cikin yini da rana kenan yansaku zuhuruhu wujudal layl bayyanarsa ke shafe samuwar dare kaga dai rana din kenan فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك haƙƙin wannan kalma shams biniyatuha idan mun kalli gininta wato ya kamata ta zanto tana nuni a bisa ga wani muta'addid sha'i'un fi bani jinsihi kamar yadda kalmar rajul take kun gane ko wa inna ma takallafa zalik amma abin da yasa hakan yayi jinkirin faruwa min jihati adami wujudi afradin lahu fil kharij dan ita a shams laysa laha afradun fil kharij wato abin da yake a filkar a zahiri ba ma iya gani dan ba za mu iya korewa kuma a batini ko suna da akwai dan abin da Allah ya sanar da mu ba shine duka abin da ya kamata mu sani ba ko kuma ba shine abin da yake makwalar ilimin sa ba wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha mai yawa akwai wadansu shumus din daban a wadansu awalim din daban ina fata mun fahimta Eh, to kaga kenan sai a kaddara kila in akwai to wannan ta zama na kira kenan kun gane ai mhm wato yana nufin idan mun kalli kalmar a karan kanta walau wujidat da a ce an samu waɗancan afrad din lakana hadha lafzu salihan laha to da wannan lafazin sai zanto salih ne ne ko na kira li tilkal afrad ina fata an fahimta wato eh, eh, ya zanto sunan yana nuna wani fardun min afradil jins kenan law wujidat tilkal afrad lakinna lam najidha fil kharij mhm فإنه لن يوضع على أن يكون خاصا أصل شمس tun asali lokacin da aka sanya shi lafazin ba a sanya shi ba dan ya zanto keɓantacce ga sunan wannan rana da muke gani a'a lafazi ne da zai iya gaskatuwa a kanta da abin da yake da kama da ita inda tana da afrat ba kamar lafazin zaidu ba wanda dama an sa shi dan ya zama kai wani keɓantaccen mutum ne wannan sunan da kuma lafazin amr wanda dan an sa shi dan ya zanto keɓantacce da mai wannan sunan ina fata an fahimta yanzu ka kalmar zaid da kalmar amr waɗannan ba za su taɓa zama na kira ba domin laisa ta yi abi wani jinsiha amma kalmar rajul ita ce na kira domin rajul za ta gaskata akan zaid ala amr ala abdullah ala ayyu rijal amma kalmar zaid sai ga wannan da aka keɓance shi da ita to yana so ya ce maka yadda kalmar rajul take la ta taqayyadu bi fard wa innama hiya shamilatun bi ayyi wahidin min afradil jins to haka kalmar shams take fi asli wad'iha al-lughawi wudi'at asasan fi al-lugha lid-dalala ala hadha ina fata an fahimta lakinna fattashna an afradillaha wa lam najid laha asaran dan haka sai muka kyale ta akan nuni akan abu guda daya amma da cewa ja'izi ne in an samu rane ko da yawa shamsun din ya zama na kira ja'izi ne mhm
وأما المعرفة wa innama wudi'a wada asma'il ajnas kaga dama ita kalmar shams an sanya ta ne daidai da sunaye na jinsi ba a sanya ta don ta zanto alam ba kamar zaidu da amsu
وأما المعرفة فإنها تنقسم لست أقسام jamil القسم الأول الضمير وهو أعرف جدا ولهذا بدأت به وحصرت بقية المعارف عليه بثم Mm.
وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو jamil وينقسم إلى daga nan sai ce ita ma'arifa kuma ta kasu kashi shida kashi na farko cikin ma'arifa shine abdamir to ita kanta ma'arifa ala darajat fi kauniha ma'arifa nau'un minha a'rafa min an-naw'in akhar wa an-naw' al-akhar a'rafa min an-naw' al-akhar da haka sai ce wa a'rafu sitta wanda yafi cancantar zama ma'arifa a cikin duk guda shidan shine ne abdamir ولهذا بدأت به دان هكا ما أنا فارا مكا مغانا دشي أو جل السافي وإنما آه، ولهذا بدأت به وأعطفت بقية المعارف عليه بثم sauran ragowar ma'arifa din da sai na kawo suna da jinsu akan shi suma da summa dai in nuna dai shine ummul bab kenan wato idan an ce al ma'arif sayyidul ma'arif kulluha shine me al damir daga nan sauran ma'arif tabi'a lid damir fi kauniha ma'arifa dan dabiri ya fi cancantar wato ya zama ma'arifa sama da sauran shine suka ce abin da ya fi bamiri cancantar ma'arifa kawai shine lafzul jalala dan shine a'raful ma'arif alal itlaq ina ba da an ce Allah to wannan a'raful ma'arif don wani ba zai zo ce malillahu ba ko mallahu ko kafirai ba su yi wannan tambayar ba inda ba ta hanyar abin nan ba ina fata an fahimta sai dai suna kokarin su yi shagwatsi da kalmar rabbu yadda fir'auna ce ma rabbul alamin ina fata an fahimta أها وهو, وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو شكرا idan an tabbaka damiri shine dukkan abin da yake nuni da mai magana kamar ana ko wanda ake wa magana kamar anta ko wanda baya nan ake bada labarinsa kamar huwa wato waɗannan sune damirai guda nawa guda uku wato da ana na'am تفضل تفضل da kome anta da kome huwa to kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana da laifi wannan asli ne yana da far'i far'u shine mai na hannu anta yana da rassa da zaiwa kamar me na'am da kome antuma da kome antum bayan antuma sai antum sai ko me an tunna duk waɗannan rassa ne na me na anta shi ma huwa kuma yana da rassa daga cikin rassarsa akwai me sai me kuma sai me hom sai me hunna kaga dai rassa ne idan ka haɗa su su duka sun zama nawa ya kamata su zama sha biyu ina fata mun fahimta ya kamata su zama sha biyu nan ga biyu sha biyu ne ko to dukkansu waɗannan kuma a duk inda ka ɗaya daga cikin wannan ka tabbatar inda yake wuri ne na rufa'a ko dai zanto mubtada ko ya zanto fa'ili ko ya zanto dai duk abin da yake mai rufa'a ina fata an fahimta amma ba da za a yi zanto a wajen mai a wajen nasaba ba zai taɓa yiwa ba to ana da anta da huwa waɗannan su ne me wato damir na mutakallim da kuma na mukhatab da kuma wato ainihin na za'ib to za'ib din nan ala kulli hal cigaba da cigaba cigaba darabahum da qatalahum shine nace buje dai ai sai sai nace baka buje dai na'am وينقسم إلى مستتر وبارد لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا الأول البارد كداء قم والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم ثم لكل من البارد والمستتر انقسام باعتبار فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوابه إلى قسمين واجب الاستتار وجائزه جميل ونعني بواجب الاستتار ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه, مقامه جميل وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالحمزة كعقوم أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمرو جميل وينقسم إلى مستتر وبارز shi damiri din ko dai zanto mustatir ko zanto bariz li'annahu la yakhlu imma an yakuna lahu suratun fil lafz domin dai baya hukunta ko dai zanto yana da sura a lafazi da muke gani aula ko ko baya da sura a lafazi fal awwal al bariz dukkan damirin da yake da sura a lafazi kamar ka ce ana ko huwa ko anta ko anti lahu suratun fil lafz kenan ma'ana tastati'u an tantiqa bihi wa tastati'u an taktubahu hadha huwa alladhi lahu suratun fil lafz to wannan shine za a ce masa ad-damir al-bariz ka ta'i kumt kamar taɗin da ke cikin kumtu wasani na biyun kuma shine almustatir kal muqaddar fi nahwi qawlika qum kamar damirin da ake kaddarawa a cikin maganar ka qum fi li mudari'i al mukhatabu bihi al ma'muru bihi mufradan mudhakkaran mufradan mudhakkaran to kaga wannan qum fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta thumma li kulli min al bariz wal mustatir inqisamun bi i'tibar sannan kowane daya daga cikin damiri al bariz da al mustatir yana karkasuwa kuma ta hanyar wani itibarin daban ta hanyar izina da wani abun na daban yana fata an fahimta fa amma al-mustatir fa yanqasimu bi itibari wujub al-istitar wa jawazihi ila qismayn wajib al-istitar wa jaizuhu wato kaga al-mustatir kenan za ka kalle shi ta wannan itibarin min haisul jawaz jawaz istitarihi wa wujub istitarihi kun gane ko wani ani bi wajib istitar abinda muke nufi da wajib istitar a cikin damiri ma la yumkinu qiyam az-zahir maqamahu ba yadda za ka kawo suna na zahiri ya zama a matsayinsa shine kamar yadda muke ko da ka ce qum anta ba yadda za ka yi rahmukallah ba yadda za ka yi li'irabin anta anan a matsayin shine fa'ili na fi'ilin qum sai dai zanto menene taukidi ne amma fa'ilin kaddara shi ake la yumkinu qiyam az-zahir maqamahu ba ka iya kawo suna na zahiri a madadinsa dole shi kaddara shi zaka yi wadalika ka damir al-marfu' bil fi'l al-mudari' al-mabdu' bil hamzati kamar damiri marfu'i wanda ake kaddara shi a cikin fi'li mudari inda ya fara da alhamza kamar aqumu aw bin nuni ko ya fara da nunin kamar naqumu aw bit ta'i ko ya fara da ta ka taqumu ala tara annaka la taqulu aqumu zaidun wala taqulu naqumu amrun ai ba zaka faɗa haka ba a larabci aqumu zaidun kai da masu nan ka zai da sai ka ce aqumu zaidun kana nufin ni zaidu ina tashi wato zaidu zan to fa'ili ba zai yi waka ba an gane ko ko sunanka amru kana son ka girmama kanka kai amfani da nunul mu'azzim na sahu kace naqumu amrun ba zai yi ba wato ka dai anan gurin wajibul istitar din kenan ma la yumkinu qiyamu zahiri maqamahu wa na'ni bil mustatir jawazan جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب له زيد يقوم ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه
yace amma abin da muke nufi da almustatir jawazan shine ma yumkinu qiyamu zahiri maqamahu abin da ka iya kawo sunan zahiri a madadin wanda ka kaddara kuma ya zanto larabcin yayi babu kuskure wa zalika ka damiri marfu' bi fi'l al-ghaib kamar damiri wanda ya zanto mai rufu'a saboda fi'ili na mutumin da baya nan kamar ka ce zaidun ya ƙumu an gane ko zaidun ya ƙumu a nan wurin kaga ya ƙumu ya zama fi'ili mudari'i fa'iluhu da mirin musaffin jawaban takadiruhu huwa huwa dinnan ya ƙumu ala zaid kaga da mirin musaffin ne jawazan abinda sa aka ce jawaz ka iya cire huwa ya zanto ba shine fa'ilin baka kawo sura na zahiri a wurin ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه سيدا تو ألوكة القيام أنا نقول مسندا إلى من إلى زيد أو إلى غلامه إلى غلامه زيد يقوم غلامه سيدا تو قبات أي جملة إتما تتكون من المبتدا والخبر ني مبتدا أنت زيد جملة يقوم غلامه سدد مسد الخبر وأما البارز
بحسب بحسب الاتصال والانفصال الى قسمين متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كداء قمت والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو ممتاز أين جمعنا أتيني يجب أتينا سفر عمك الشيوى القسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب على ثلاثة أقسام مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوض ومرفوعه كذلك قلت فإنه فاعل ومنصوبه ككاف ومنصوبه ككاف أكرمك فإنه مفعول ومخفوضه كهاء غلامه فإنه مضاف إليه ممتاز yace shi almuttasil yakan karkasu dangane da yin izina da li'irabinsa zuwa kashi uku ko da zanto marfu'ul mahal wa mansubuhu wa maqsuduhu an gane ko wato zai iya zantowa bamirin ya muttasil marfu bamirin ya muttasil mansub ko kuma maqsud fa marfu'uhu ka ta'i qumtu lokacin da kace qumtu kaga fa'il wa fa'il ne ta dan anan gurin ita ce me fa'ili wa mansubuhu ka kaf akramaka lokacin da kace akramaka alkafu anan gurin fi mahalli nas maf'ulan bihi mansub fa innahu maf'ul wa maqsuduhu كهاء غلامه غلامه هي دندن في محل الجر بالإضافة جميل فإنه مضاف إليه وتكن ضمير المتصل ينقسم من حيث مواقع إيراده إلى ثلاثة أقسام إما أن يكون مرفوع المحل وإما أن يكون منصوب المحل وإما أن يكون مخفوض المحل جميل ga kan wannan wannan da samu kan Allah zai zo wayan kasmul munfasil
بحسب مواقعه في الإعراب بحسب مواقعه بحسب مواقعه في الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه فالمرفوع اثنتا عشر كلمة مم.
أنا نحن وأنت وأنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن مم.
ومنصوب ومنصوبه اثنا عشر كلمة مهم.
أيضا إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن مم.
فهذه الاثنتا عشر كلمة لا تقع إلا في محل نصب كما أن تلك القوى لا تقع إلا في محل رفع تقول أنا مؤمن مم.
فأنا مبتدأ والمبتدأ حكمه الرفع وإياك أكرمت فإياك مفعول مقدم والمفعول حكمه والمفعول نعم، والمفعول حكمه النصب مم.
ولا يجوز أن يعكس ذلك مم.
فلا تقول إياي مؤمن وأنت أكرم أكرمت وعلى ذلك تقيت الباقي بالممتاز وينقسم المنفصل في الضمير المنفصل في كم ياكسو كشي نوع ياكسو كشي آه، ياكسو بحسب مواقع الإعراب دنجني دا موقع الإعراب دنسا إلى مرفوع الموضع ومنصوبه فالمرفوع المرفوع دنسا اثنتا عشرة كلمة يتكي أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن da inda ka ga wannan ta wurin da suke marfu'a ne wa mansubuhu wanda yake mansub kuwa to sai zanto ismata asharata kalima aidan an gane ko nahu iyaya iyana iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha iyahuma wa iyahum wa iyahunna فهذه الاثنتا عشرة كلمة ولما كلمة قوم شابيو لا تقوي إلا في محل النصب da inda ka gansu wurin nasba ne kama anna tilka al'uwal kama yadda waɗancan guda goma sha biyun farko din la taqaw illa fi mahallin raf'i da inda ka gansu wurin rufa'a ne taqulu ana mu'minun a larabci kakan faɗi haka fa ana kalmar ana sai ta zanto me mubtada wal mubtada hukumun raf'u wa iyyaka akramtu a larabci kakan ce iyyaka akramtu sai zanto iyyaka maf'ulun muqaddam wal maf'ulu hukumun nasb wala yajuzu an yu'kas ba shi halatta kai akasin haka wato kamar yadda mafu'uli ya zanto marfu'i kamar yadda fa'ili ya zanto mansubi fala taqulu iyaya mu'minun wato kamar yadda iyaya ya zanto me mubtada mu'min ya zanto khabar din sa ba zai yi ba wa anta akramtu bai ba yiwa ka ce anta akramtu ya zanto kana nufin anta shine mafu'ulan bihi mansub na akramtu akramtu fi'il wa fa'il sai ya zanto anta shine mafu'ulan bihi mansub in makasudin ka shine wannan to bai halatta ba a cikin larabci larabcin ka bai yi ba amma idan ya zanto anta akramtu anta mubtada ne a nan gurin marfu'i to shikenan bukata ta biya jumlar akramtu ta zanto saddat masaddal masaddal khabar wato kenan duniya din a, ko tarkibin da kai zai iya zantowa kuskure zai iya zantowa daidai wa hadha ala hasbi maqsudika wa niyyatik kai mai kana fata lokacin da kace anta akramtu idan kana ne sai sai ani abin da nake nufi anta mubtada ne wato akramtu kuma ya zanto fi'il wa fa'il jumla ce saddar musaddar khabar sai mu ce to hazihi hadha tarkibun salim amma idan ka ce anta akramtu kana nufin anta maf'ulun bihi mansub muqaddam akramtu fi'il wa fa'il sai mu ce to larabcin bai yi ba dan anta la ta'ati illa fi mahalli ar-raf'i ina fata mun fahimta dauki anta yayi magana akan ta ya dauki iyaya ko iyaka yayi magana akan ta to sai ka dauki sauran duka dauka da iyaya da iyaha da iyahun da iyahun duk haka zaka yi yadda kaiwa iyaka haka zaka ce an gane ko iyakunna akramtu ya zanto iyakunna shine mai maf'ulan bihi mansub muqaddam sai zanto akramtu jumlal fi'l wa fa'il nan gurin ta zanto wato ainihin ita ce amil da a cikin shi wato iyaya ko iyakun ko iyakunna ko iyahunna ko ma wane ka sa a ciki sai ce mai walaysa fi dhama'iri وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخطوب الموضع بخلاف المتصلة وليس في الضمائر المنفصلة دكا ضميري منفصل wato wannan wata fa'ida ce da ya kamata duk damiri munfasil ba wanda yake zuwa a wuri na khafda bi khilafil muttasila banda damiri muttasil shi damiri muttasil kenan ya fi yalwa zai iya zantowa fi mahallin raf'i zai iya zantowa fi mahalli jarri da kuma fi mahallin nasbi amma ad-damir al-munfasil imma an yati fi mahallin raf'i wa imma an yati fi mahall nasb wala ya'ti fi mahall al-khafd an gane ko shi sai ibn malik ya ce للرفع والنسب وجر نا صلاح كأرف بنا فإننا نلنا المنح يا سلام هذا زي بيتي ديك وي للرفع والنسب وجر ko ka sa rufa ko ka sa nasaba ko ka sa jarra duk ya halatta a kalmar na ba haka bane ba idan ka ce jalas na ya zanto fi mahallin rafa'i ko akrama na ya zanto fi mahallin me marrabina yace ka arif bina fa innana nilnal minah i'rif bina kaga ya zanto fi mahallin jarri kenan fa innana fi mahallin nasb kenan nilna al minah kaga nilna bi ma'ana wajadna kaga na fi mahallin maza fi mahallin rafi kenan abin nufi dai ad-dama'ir al-muttasila تتغير مواقعها الإعرابية من الرفع إلى النسب إلى الجر بينما الضمائر المنفصلة لا تأتي في محل الخفض وإنما تأتي فقط في محلي الرفع والنصب ina ga mun fahimci wannan to mun ga maganar ka sai da iskalin da ka kawo dazu shine me iskalin da ka kawo dazu shine me iskalin da ka kawo za a yi cewa barabahum barabahum a wannan lokacin ya zanto muttasil ko munfasil shi kenan mu kuma nan gurin muna magana akan me al-munfasil kenan al-munfasil kenan wato da hum da hunna idan sun zanto muttasila to sa iya samu me nasba kenan amma lokacin da suka zanto wannan a cikin wannan tsarin wato kaga kuma za su za su takaita da abin da za su takaita da shi a nan gurin kamar da ya bayani sai ce me ولما ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل لا تقول قام أنا مم.
ولا أكرمت إياك مم.
لتمج... لتمج...
ل- لتمكنك لتمكنك من أن تقول قمت وأكرمتك بخلاف قولك ما قام إلا أنا مم.
وما أكرمت إلا إياك مم.
فإن الاتصال هنا متعدد مم.
لأن إلا مانعة منه فلذلك جيء بالمنفصل جميل yace walamma zakartu anna dhamira yanqasimu ila muttasil wa munfasil yayin da na ambata maka cewa dhamiri yana kasuwa zuwa game al muttasil da munfasil ashartu ba'da zalika ila annahu mahma amkana an yu'ta bil muttasil sai ne maka nuni zuwa ga cewa matukar zai iya yiwa a kawo dhamiri muttasil fala yajuzu al udulu anhu ila al munfasil to ba shi halatta a kauce masa aje a kawo munfasil an gane ko shine ce wala yajuzu wala yajuzu menene bil muttasil idza ta'atta an yaji al munfasil idza ta'atta an yaji al muttasil kai wato ba zai ba zai yi ka kawo damiri munfasil ba matukar zaka iya kawo muttasil la taqulu ba zaka ce ba qama ana kana nufin qama fi'li madi mabni al fath Allah ne ko ana kuma ya zanto me fa'ili ba zai yi ba wala akramtu iyyaka ba za ka ce ba akramtu iyyaka ba da ba za ka ce haka ba li tamakkunika min an taqul domin ta iya yiwa a cikin larabci ka zo ka ce qumtu a madadin ka ce kama ana da kuma akramtuka za ka iya cewa akramtuka bi khilafi qaulika ma qama illa ana sabanin wannan ma qama illa ana wannan za ka kawo shi kenan ina fata an fahimta na'am وما أكرمت إلا إياك وأن ذاك إيه فنسى على رجل فإن الاتصال هنا متعذر أنا أقول زي أبني ميو هلا كتير ضمير أنا كتير فيك كاو متصل أباين إلا an gane ko dan shi bamiri almuttasil shine wanda ba a fara zance da shi kuma baya zuwa bayan illa bisa ga zaɓi sai in ya zanto larura ta iriya an gane ko وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك هكذا وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف لأن ضمير المتك... آه ناكيت ونوري كنكو فإن الاتصال هنا متعذر فإن الاتصال هنا متأذر لأن إلا مانعة منه فلذلك جاء بالمنفصل شين كما يدنا فدا داما الضمير المتصل ba yanda za a ya zo a farkon zance sannan baya zuwa bayan illa ba za ka ce ba illahu illaha ina fata an fahimta dole sai dai a wurin ba za ka ce ba illatu ma kama illatu dole sai da ka ce ma kama illa ana ina fata an fahimta tunda ya zo bayan illa ثم استثنيت ثم ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين يجوز فيها فيهما الفصل مع التمكن من الوصل وضابط الأولى أن يكون ضمير ثاني أن يكون ضمير ثاني ضمير ضميرين أولهما أعرف من الثاني وي.
وليس مرفوعا له تنميه خلتك خلتكه يجوز أن تقول فيهما سلني إياه وخلتك إياه مم.
وإنما قلنا الضمير الأول في ذلك أعرف لأن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب جميل bayan ya kawo ka'ida amma sai ya zo ya mai istisna'i yace sun mastasnai min hadhihi al-qa'ida suratayn wato yana nufin ka'idar da ya kawo cewa matukar zaka iya kawo bamiri muttasil to ba shi halatta ka kauce ka kawo mai al-munfasil wannan ita ce ka'ida amma amma ya istisna'in wurare guda biyu يجوز فيهم الفصل مع التمكن من الوصل يا هل تكاو ضمير المنفصل تعرف cewa ka iya kawo muttasil amma sai ka kauce ka kawo mai al-munfasil wa dabit al-ula abinda zai kange ma ka'idar ta- wurin wurin guda biyu wuri na farko a cikin biyun an yakuna damiru thaniya ضميرين أولهما أعرف من الثاني da ma jimlar ta kunshi damiri guda biyu ne to damiri guda biyu jimlar ta kunsa to sai ya zanto na farko ya fi zama sananne sama da na biyu ko ne ma'arifa ne dama duk da mi da ai ma'arifa ne amma na farko ya fi zama sananne sama da na biyu wa laysa marfu'an kuma bai zama marfu'i ba shi na farkon na hau salnihi salnihi abin da yake nufi a nan gurin ai bamirai ne guda biyu a cikin kalmar salnihi damiri na farko shine me ni din nan na biyu shine me hi kaga wannan sal fi'il al-amr din kenan ni al-maf'ul al-awwal hi al-maf'ul al-thani to wannan ni din shine damirul menene wannan damirul mutakallim ne ko hi din fa damirul ghaib ah damirul ghaib to ko ne ma'arifa ne amma tsakanin da al-mutakallim da al-ghaib wanne ne fa zama ma'arifa mutakallim ya zama ma'arifa dan kake magana akan kai a ce ka fi sanin wanda kake magana akan sa sama da yadda ka san kanka ba zai yiwu ba kaga wannan a'rafu min as-sani kenan mun gane ko yace na wasallihi wa khiltukahu haka idan ka ce khiltukahu lafazin khiltu daidai yake da zanantu khiltukahu kaga wannan damiri ne na al-mukhatab ko ba haka ba هو ضمير نمي الغائب خلتك هو ما نسمي زننتك هو to a nan wurin ya juzu an ta kola fihi ma salli iyahu a madadin ka ce me sallihi kuma ya halatta ka ce khiltuka iyahu a madadin ka ce khiltukahu wa inna ma qulna ad-damir al-awwal zalika a'raf mun ce damirin farko shi yafi zama sananne fi zalika a'raf li'anna damir al-mutakallim a'rafu min damir al-mukhatab domin damirin mai magana yafi zama sananne ya fi zama ma'arifa sama da damirina al-mukhatab wa damir al-mukhatab a'rafu min damir al-ghaib kamar yadda shi kuma damir al-mukhatab gashi a gaban ka yafi me damir al-ghaib zama ma'arifa abin da yake so ya ce maka a nan gurin ka'idar da ya bayar a baya ta cewa duk inda zaka iya kawo muttasil to ba shi halatta ka yi uduli daga muttasil ka koma munfasil yace hakan haka ne amma ga istisna'i istisna'i shine a wurare guda biyu wuri na farko ya zanto bamirai guda biyu sun hadu amma ɗaya a arafu minas sani to a wannan lokacin ya halatta ka cire shi daga zama daga daga muttasil ka mai da shi ne munfasil shi na biyu kenan sai zanto na farko ka mai da shi muttasil na biyun ka mai da shi munfasil duk da cewa inda zaka hada su gaba ɗaya su zanto muttasilaini ma ba'd ba kai laifi ba ina fata an fahimta domin salnihi kaga duka hada sun zama muttasil amma salni iyahu ka ka mai da nabin ya zanto al-munfasil haka khiltukahu khiltuka iyahu ya halatta kuma inda zanantuka ne maka kawo zanantukahu zanantuka iyahu na'am wa inna ma qulna ad-damir al-awwal wannan mun gama da shi sai ta wa babu thaniya
الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أم لا فالأول له الصديق كنته والثاني له الص- الص- الص- الصديق.
نعم الصديق كان هو زيد مم.
يقول- يجوز أن تقول فيهما كنت إياه وكان إياه زيد jamil yace nabiyin shine an yakuna ad-damiru khabaran likana shi damirin ya zanto khabar din kana ne kun gane ai aw ihda akhawatiha ko ɗaya daga cikin dangogin kana tunda kana tana da dangi sawa'un kana masbuqan bi damirin am la an riga yake da wani lamirin ko ba a riga yake ba fal awwal irin wanda aka riga yake da wani lamiri kamar ka ce as-sadiqu kuntahu الصديق كنته والثاني نبي الصديق كانه زيد يجوز أن تقول فيهما وأن كائية كنت إياه كان إياه زيد wannan larabci ai sai dai kawai mutum ya karanta a littafi shi za ka zo a fili kana wannan larabci me zai bukatar da kai har ka je kai wannan larabcin amma suna kawo iftirabat ko da za ka samu ganka cikin matsatsi ka faɗa kar wani sai kai kuskure amma kila ai har mutum ya gama neman ilimin sa bai magana da wannan larabcin ba kai lacca a dukkan jami'o'in duniya baka bukaci wannan jumlar ba amma dai me yake so ya ce a nan gurin an yakuna damiru khabaran likana wani damiri kenan yawwa damirin ya zanto khabar ne na kana au ihda aka wati ha ko ɗaya daga cikin dangokinta sawan kana musubukan bi damirin amla sawa'un wani damirin ya riga shi zuwa ko bai riga shi zuwa ba fal awwal shi wanda yake musubukan bi kana kuma sabaqahu wani damir din shine as-sadiqu kuntahu abin da yake nufi hu din shine damiri na biyu ko gashi sabaqahu wani damirin shine me ta an gane ko kaga kuntahu wato kaga anan gurin kuma shi wannan zamiri na biyu wanda shine hudin ya zama khabar ne na me na kana khabar ne na kana domin kuntahu ya zanto kamar kana ce da aka wa- da da da, da kuma ismuha da kuma khabaruha wannan tadin shine me ism- ismu kana kenan sannan kuma hudin ya zo me khabaruha abinda khabaru kana kenan dama ta an yakuna damiru khabaran likana au ihda akawatiha sawa'un kana musabuqan bi damirin an riga yashi da wani damirin ko ba riga yashi da shi ba nan wanda aka riga da damirin shine as-sadiqu kuntahu wasani na biyu wanda ba riga yashi da wani damiri ba kamar ka ce as-sadiqu kanahu zaidun kaga hu nan dai wato shine khabar na kana amma ba a riga yashi da kowane damiri ba daga kana ta zo kawai sai aka kawo ina fatan kun fahimta as-sadiqu kanahu zaidun يجوز أن تقول فيهما أنا على ربتي يا لن تكتي كنت إياه الصديق كنت إياه كوكما الصديق كان إياه زيد أما دين يكاو الضمير المتصل سيكاو مي الضمير المنفصل قلنا أي واتفقوا على أن الوصل واتفقوا على أن الوصل أرجح في الصورة الأولى إذا لم يكن الفعل قل... إذا إذا إذا لم يكن الفعل قلبيا نحو تبنيه يوا.
وأعطنيه ولذلك لم يأتي بالتنزيل إلا به كقوله تعالى أنلزمكموها إن يسألكموها فيك- فسيكفيك فيكهم الله yawwa abin da yake nufi da sura ta farko ita ce an ya kuna damiru thani ya damirai ne awwaluhuma a'rafu min ath-thani a wannan wurin ya yace walaysa marfu'an yace to a wannan lokacin wato tsakanin ka ce salli iyahu da sallihi wanne fi sallihi yafi ina fata an fahimta um, haka tsakanin ka ce khiltukahu da khiltuka iyahu wanne fi khiltukahu yafi wa yanda ma qulna al-awwal dan saboda me damirin farko ya ta zama an fi sanin shi a'a a- ka ce khiltuka iyahu kai yafi ka ce khiltukahu ka ce salni iyahu ya fi ka ce me sallihi wato duka guda biyun sun halatta sallihi ya halatta khiltukahu ya halatta inda min ba ka'ida amma kafin istisna'i to faɗin wannan tarkibin shi yafi domin duk inda zaka iya kawo bamiri muttasil la yajuzu al-udulu anhu ila al-munfasil to nan gurin kuma yumkin ka anta atibil muttasil amma tare da haka a nan gurin ar-rajih shine kace salni iyyahu khiltuka iyyahu saboda mai ad-damir al-awwal a'rafu min as-sani ina fata an fahimta to wannan abin da ya riga ya gina kenan na biyu kuma gashi an yakuna damiru khabaran li kana ihda akhawatiha sai yace wattafaqu amma sun yi ittifaqi ala anna al-wasla arjahu fi suratul ula a can na farko ka ce salnihi ko kiltukahu shi yafi zama rajihi idza lam yakun al-fi'lu qalbiyan amma idan fi'ilin bai zama fi'ilul qalbi ba fi'ilul qalbi kamar zanna kamar khala duka wannan af'al ne qalbiyya idan fi'ili din ya zanto min af'alil qalbi ayyuka ne na zuci da wun zanantu aiki ne na zuci ba daidai yake da darabtu akaltu sharibtu ba wannan ba ayyukan zuciya bane ba ina fata an fahimta to idan ya zanto in bai zanto fi'ilil qalbi ba nahwu sallihi wa atinihi duk wannan kaga sallihi ba aikin zuciya bane ba atinihi shi ma ba aikin zuciya bane ba walzalika lam yati fi tanzili illa bihi da haka qur'ani a hakan ya zo ka qaulihi ta'ala anul zimukumuha anul zimukum shine ad-damir al-awwal ko ha shine ad-damir al-thani kaga da an zo da shi muttasil a madadin a ce anul zimukum iyaha sannan in yas'alkumuha fayuhfikum a madadin in yas'alkum iyaha sannan fa sayakfikahumullahu a madadin fa sayakfikahumullahu fika iyahumullahu kun gane ai wannan idan fi'il ya zanto ba fi'il kalbu kenan amma idan fi'il kalbu ne fa al-infisal shine yafi idan fi'il ba na kalbu bane ba al-ittisal shine yafi واختلفوا واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا ناو خلتكه وظننتكه وفي باب كان ناو كنته وكأنه وكانه زيد وكأنه آه با وكأنه بني با وكانه kuskure ne ka annahu din wa kanahu ai kuta kuta ba a maganar ka anna anan gurin ana maganar ismu kana ne ko ka ba idan nan to kabaru kana idan ka ce ka annahu ka zama mu mahallu shahid kenan
wa kanahu zayd فقال الجمهور الفصل أرجه فيهم واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في كان واختلف واختلف رأيه
واختلف رأيه واختلف رأيه في الأفعال القلبية فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم هكا واختلفوا فيما إذا كان الفعل قلبيا sun yi saɓani idan fi'il ya zanto fi'il kalbi ne amma a wurin da yake shi damirin ya zanto min akhbari kana au ihda akhawatiha kun gane ko ba a wurin farko da muka gama magana ba inda muka gama magana wannan mun gama amma a wuri na biyu idan fi'il ya zanto fi'il kalbi ne na wakiltukahu wa zanantukahu في باب كان أباب كان نهو كنته وكانه زيد فقال الجمهور الفصل أرجح فيهن su jamhur suna ganin alfaslu shine yafi an gane ko sama da wato ka ce khiltuka iyahu ya fi khiltukahu zanantuka iyahu ya fi zanantukahu alfaslu arjah fihinna wa ikhtara ibn malik fi jami'i kutubihi alwasla ibn malik kuma yace aka ce khiltukahu zanantukahu shine yafi fi kana a cikin kana wa ikhtalafa ra'yuhu fil af'al al-qalbiyya amma kuma in an koma a al-af'al al-qalbiyya fa taratan wafaqa al-jumhur wa taratan khalafahu wannan dukkan su khilafat ne mu dai aure mu ya halatta wancan ya halatta wannan in kai wannan wani ba zai kuskurantar da kai ba in baka wancan ba wani ba zai kuskurantar da kai ba amma tahariri ta yadda zaka yi nisbat al-qawl ila fi'li ila qa'ilihi to wannan ko shakka babu shine ilimi wannan yana buƙatar tara hankali kafin fahimtarsa yaso da dama zaka zo darasi ka fahimci ɗaya bisa ukunsa idan ka je wajen muzakara ne za ka fahimci ragowar biyu muhammadu aminu shankita yake cewa ba za ka iya zuwa darasi a cikin darasin gaba ɗaya malami zai baka ɗaya cikin goma ne kashi tara da za ka cika su zama goma cikakku a sakamakon muzakarar ka ne kai kaɗai ya ce ya taɓa zuwa yana karatun muktasar ya karanta wani babi malamin ya yi masa sharhi kwata-kwata bai fahimta ba ya yi tambaya aka dan kare masa bayani kwata-kwata bai gane ba sai da ya zo gida bayan sallar isha'i ya ci abinci sai ya sa yaron da ke kunna masa wuta lokacin ma ba su da wutar lantarki itace za a kunna ya ce ya sa ya zo shimfiɗa buzunsa ya ɗauko muktasar ɗin ya ajiye sannan ya ɗauko su rohul muktasar a gefe ɗaya yake karanta matanin ya ce idan wuta ta kusa mutuwa yaro ya ƙara itace idan wuta ta kusa mutuwa yaro ya ƙara itace ya yi muzakaran ya yi na muktasar ɗin ya koma sharhin ya koma matanin ya koma shiru ya koma matanin ya koma shiru ya ce ana asalatu khairu minan nawm shi kuma yana ƙara ta fahimta kada da wani baitin waka da ya kan wannan naman tashi to kaga wannan abu ne wanda ke mai abin nan akwai zahabi ya kawo kisar wane ne yake binciken wani hadisi tun bayan sallar lisha'i ya zo ya kawo kwano guda na dabino da kuma shayinsa a gefe guda ya sha shayi yana cin dabino ya ce lokacin da ya ɗauki dabinan ƙarshe idansa kuma yana ko zuwa kan hadisin kuma ana kiran asalatu khairu minan nawmi a lokacin ma'ana dai duk yadda malami zai yi maka karatu ko mun ganin cewarsa da iyawarsa yakan baka wani bangare ne shi ilimi abu guda biyu ne abu na farko shine mutum ya fahimce shi gashi ya fahimce shi abu na biyu yadda zai sa kai ka fahimta ba lalle bane da mutum ya fahimta kuma ya iya sa kai ka fahimta amma zai iya maka kwatance duk abin da malami zai maka na duniya galibi kwatance ne amma ba ba da ai malami ya maka ilimi gaba ɗayansa daga farkon sa har ƙarshen sa ko mun kwarewarsa da sauransu to shi sa waɗanda suka fahimci haka sai suke lura da na farko dai akwai wani abu kawasin mustaraka tsakanin malamai ba yadda za a mutum ya zama malami bai san fannin ba dole ya zanto ya san shi ko da ko wani ya fi wani wani ya fi wani a cikin fannin amma dai ya san shi wannan shine al'asul na inje wajen sa na biyu kuma ba lalle bane ba dan ya san shi kuma wannan ya zanto zai iya bayar da shi da akwai malaman da sun san fannin amma ba za su iya karantar da kai ba akwai wanda in zai karantar da kai zai karantar da kai duka akwai wanda zai karantar da kai rabi akwai wanda zai karantar da kai sulusi akwai wanda rubu'i zai baka na karshe dai shine wanda zai baka kashi ɗaya cikin goma kai ka je kai muzakara ka nemo tara cikin goma dan ka cika su zama goma dukkan wannan malamai suke bada shawara akan muzakara duk yadda ilimi ke da wahala ko mun wahalar sa albarkar sa shine kana maimaitawa yana ƙara zama kana maimaitawa yana ƙara zama sau yadda ka maimaita shi sau yadda ya zauna a cikin zuciyarka to ko musamman idan kana da abokin tattaunawa bayan kayi muzakara tattauna kafin mu zakara shirme ce bata lokaci za ku yi ta musu ne ba a filin dagar ba amma bayan kowa je yayi muzakara ya kwana yana yi ko ya dauki awanni yana yi to wannan tattauna take da amfani tsakanin dalibi da dalibi abin da nake so in ce wannan babin da muka karanta yana daga cikin babuka masu matukar muhimmanci a cikin nahawu da haka yake buƙatar muzakara sosai da sosai kuma za ka kasa shi kashi biyu ka dauki inda ya fi sauki ka rike shi ka rike shi ka rike shi sai inda yake bi masa kuma Allah ya sa sun tafi akan haka abin da ya kawo na ƙarshe shine wanda ba mu da buƙatar sa sosai a cikin maganar mu ta larabcin yau da gobe shi kuma yafi wahala to idan ka fahimci na farko zai saka fahimci na tsakiya in ka fahimci fahimci na tsakiya to shine zai saka gina na ƙarshe a kansa amma duk inda ka fahimci na ƙarshe in baka fahimci na farko da na tsakiya ba shi kuma ba zai zauna ba ina nufin idan dai muka biyo shi a haka insha Allah ta'ala za mu abin nan satin zuwa kafin mu tafi sai mu yi munakasha amma a kansa amma munakashar da zan fahimta kun karanta in na fahimta ba ku karanta ba kawai za mu ci gaba ne ba zan tsaya in bata kai da lokaci ba sai mu ci gaba da gwamnati da gaba ko da yake sati mai zuwa asabar mai zuwa ban tsammanin za mu yi karatu don lokacin ana dab da sallah ko da saura ma a lokacin idan sati mai idan asabar ta zo kuma sai kuma sati ɗaya kafin a yi sallah shahuda yau na gota kenan to haka ne fa okay to babu laifi amma ba lissafin gwamnatin Najeriya yake na ga lissafin Najeriya ma ya me ya da'i sallah ranar asabar ne ma yan bulu safin waɗansu kasashen kuma musamman da abin zai kare ba to Allah shi mana gaman katar Allah samu dace alaikum salam wa rahmatullah shi ne ne kwarai da gaske sannan kuma idan an ce jumhur an kamar ba da wakil waɗanda suka fi yawa cikin malaman nahawu ban da shi ibn malik yana da wadansu ijtihadat din sa zai zo saba dukkan malaman nahwu sai shi kadai to jumhurin malamai kenan galibin malaman nahwu ko da an samu wadansu tsararru wanda ba su tafi akan ra'ayin ba to sallah kai mu gobe kenan